الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترمي نبي وأتكي لتافن نخبة الفكر تا ابن حجر دقا نن سابن غرن أكرا أكرا يوتاون نما دي غسكي خفيف الضبط نينا قلنا ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما tuhira bihi ligharadin sannan aljahala da gaskiya abin da ke sa tun kuɗi hadisi akwai jahalatun rawi jahala tana faruwa ne saboda mai riwayan yana da siffofi daban-daban wanda in aka ambace shi da wacce ba a sani ba don wata manufa sai a kasa gane shi da suna kan za ka san shi haka bace shi da wani suna ba za a gane shi ba suna yi haka don manufa suna buga misali da muhammad ibn sa'ib al-kalbi wani mutum da yake da wajen suna kala shida kuma mutum ne mai rauni to waɗanda suke so su kawo hadisin shi ba su so a gane sai su dinga ambatan shi da sunaye da ba za a gane shi ba wa sannafu fihi mudiha wasu suna karanta shi da almuwaddih amma sahihi shine almudih akwai almudihu li awhamil jam'i wat tafriq na al-khatib al-baghdadi almudihu shine daidai a larabcin wallahu alam amma ana karantawa da almuwaddih to anan aka rubuta wannan littafin dan a bayyana wani da kaji da suna kaza da kaji da suna kaza to duk mutum ɗaya ne dan duk inda ka ganshi ka gane shi to jahala tana zuwa saboda wannan saboda wasu da gangan suka faɗe shi da sunan da ba sa so a gane wancan ne wannan yana faruwa a haka wa kad yakunu muqillan ko kuma ya zama malami ne mai karancin karantarwa karantarwar shi kaɗan ce da haka bai shahara ba fala ya kusurul akhadu anhu da haka ba a daɗe ana karatu a gunsa ba karatun shi hadisan shi ba su da yawa ko zaman karantarwar shi ba ta da yawa da haka hadisan shi ba su da yawa wa sannafu fihi al-wuhdan imam muslim ya rubuta al-wuhdan wanda wanda yana yana magana akan mutanen da suke da hadisai ɗai ɗai wani cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko makamantan hadisin shi kwaya ɗaya ko kwaya biyu da haka ba su da yawan hadisai aula yusamma ko kuma ma wata nau'in jahala shine sai a ƙi faɗan sunan mutum sai a ce fulan ko a arabi ko makki ko rajulun min al-iraqi ko rajulun min ahalil kufa ko kuma a ce ma rajulun thiqatun indi duk wannan sunan shi mubhami ba a ambace shi ba shine ma fihi rawil lam yusam din nan ko wa fihi al-mubhamatu to anan kuma malamai sai taltafe da na gane mubhamai suna da yawa akwai abdulgani ibn sa'id al-maqdisi littafin abin al-ghawamid wal mubhamat littafin shi mashahuri ne a gun malamai akwai ibn bakshwal mutumin kasar andalus din nan shi ma da littafi al-isharat kenan ko shine al-isharat fi asma'il mubhamat shine na ibn bakshwal nawawi ma yana da wani kwatankwacin wannan al-isharat shi ma irin haka sana al-khatib bagdadi yana da nashi shine al-asma'ul mubhama fil akhbaril muhkama ya fi ma duk waɗancan shahara akwai kuma wasu dai mabambanta to waɗannan da suna daga cikin littafin abdulgani ibn sa'id littafin ibn bakshwal littafin nawawi da na alkhatibu duka don tantance inda aka ce wane wane ne suna kawo na matini suna kawo na isnadi inda aka ce wani bakauye ya zo ya roƙi annabi a yi ruwa an yi ruwa mako guda wane ne wannan bakauyen za su talaba sai sun gano shi ko kuma da ƙarshe a ce an haƙura ba a sani ba wata mata da ta zo ta ce kaza wace ce almubhamat kenan malamai saboda kulafacin su duk sun gano su Allah ya saka musu da alkhairi wala yuqbalu almubhamu walau ubhima bi labd at-ta'dil ala al-asah ba a karbar riwayan mubhami wanda aka ce haddasana fulan ko an fulan ko an rajulun min ahli khurasan ba a karba sai an tabbatar da waye ko da ko cewa aka yi rajulun adil ko rajulun thiqatin ko rajulun alimin ba za a karba ba fa in summiya rawin wamfarada wahidun anhu fa majhulul ain in aka faɗi sunansa sai aka laluba aka ga ɗalibinsa ɗaya ne gyal a cikin duk athar to wannan sunan shi majhulul ain malami mai ɗalibi ɗaya shi yake ce majhulul ain a withnani fasa'ida ko kuma ɗaliban shi su zama biyu ko sama da biyu walam yuwathaq amma ba wanda ya ce mishi thiqa fa majhulul hal shi yake ce majhulul hal wa huwa al-mastur shine al-mastur shine irin mutumin da zaga ibn hibana yakan amince da shi shi wani lokaci har ai ta tattaunawa akan a matsalolin amincewar da ibn hibana yake wa majhulai thumma bid'atu yana dai magana yanzu akan wato al-mardud ko asbabur radd al-hadith sannan sai kuma bid'a imma bi mukaffirin ko mutum idan yana yin wata bid'a da ta kafirta shi au bi mufassiqin ko bid'a ta mai da shi fasiki bid'a da ake magana anan bid'o'i ne na cikin aqida mu kiyaye shine wato mutum ya kasance dan khawarija ne ko dan mu'tazila ne ko dan qadariya ne ko dan rafida ne shi ko gulatu sufiya ko wani abu makamancin haka cikin aƙida su ne bidoyin da ake magana a nan idan bid'a ce take ta kai shi zuwa ga kafirci kamar rafidi wanda yake sukan salaf yake tuhumar aisha yake ƙaryata wato tabbatuwar khalifancin wasu cikin bayin Allah irin su Abubakar irin su Umar da sauransu to wannan shine yake iya kawo ga kafirci akwai kuma mufassika wanda suke masu ƙasa da haka kaman khawarij khawarij duk da ta'annutinsu malama hadisi ba sa kafarta su khawarij su ne kaman 'yan boko haram masu saurin kafarta mutane da saurin zubar da jini din nan masu masu sukar halifancin sayyidina ali da sayyidina uthman da sauransu to waɗannan khawarija duk da ta'annutinsu malama hadisi ba sa kafarta su saboda mene saboda su kuma suna tsananin tsoron ƙarya tunda ƙarya a gunsu ma kafirci ne suna kafirta wanda ya kaba irin zunub da ka za ga ana karɓan wasu hadisan hadisan ahalul ilmi a cikinsu akwai a cikin bukhari an samu hadisan imran dan khattan wanda babba ne a cikinsu akwai hadisan khalid ibn makhlad al-qatwani malami ne bukhari ya karatu a gunsa kuma yana da irin wannan ra'ayi akwai akwai hadisan wasu cikin yan shi'a zaka ji ana wasu wasu wasu yan shubha su ce ai a cikin bukhari akwai hadisan yan shi'a yan shi'an nan ba rafida ba ne yan shi'a ne wanda kawai suke matsayin shi'atu ali yan shi'a ne kawai ra'ayinsa na siyasar wannan rigimar su sai na ali suke goyon baya duk da ana samun wanda a cikin su zaka ga an ce yana da guluwi a cikin shi'arsa wannan ma zance ne mai fadi fal awwalu la tuqbalu la yuqbalu sahibuha la yaqbalu la yaqbalu sahiba hal jumhur na farkon mukaffir kenan wanda bid'a ta sa aka hukunta kafiri ne shi to malamai ba sa karɓan mafi yawan malamai ba sa karɓar riwayarsa wasani na biyun shi mufassiki din can yuqbalu ana karɓar riwayarsa malam yakun da'iyatan matakar bai zama yana kiran mutane zuwa ga bid'arsa ba kawai yana karantar da karatunsa ne malami ne sufi shi dai in ka zai koya maka nahu zai koya maka fiqh zai koya maka hadisi ba zai koya maka dariqa ba zaka taba jin labarin wani wani iya shege a bakinsa ba karatu kawai zaka ji to wannan ana iya san karatu a gunsa illa irrawa ma yuqawwi bid'ata fa yuraddu sai yana riwaya abin da zai karfafa bid'arsa to wannan za a tunkuɗe shi alal muqtari a bisa zance mafi inganci wa bihi sarraha al-jawzdani shaykh an-nasai al-imam abu isaq al-jawzdani ibrahim ibn yaqub al-jawzdani ya rasu 259 abin da ya faɗa kenan cewa idan malami na ruwaito yana intikayin hadisai da za su goyi hadisan shubuharsa su kaɗai yake rawaito hadisan da suke nuna shubaha irin wanda yake bi to wannan ma ba za a sha hadisin shi ba thumma su'ul hibzi sai kuma su'ul hibzi wanda haddasa take mummuna in kana laziman idan ko da yaushe haddasa mummuna ce kullun yazo ba da karatu sai an ji kwakyara to fa shabu shine hadisi shabi ala ra'ayin a bisa ra'ayin wasu malamai akwai ire-iren su wanda shine zaka ji ana cewa wane sayyul hibzi kaman Suwaid ibn Ibrahim al-Jahadari kullum zaka ji an ce Sayyid al-Hibz ne shi kaman Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla waɗannan duka Yahya ibn Sulaym al-Ta'ifi duk inda aka kira sai ya ce kawai Sayyid al-Hibz Sayyid al-Hibz to wannan ta zama lazima ce gare shi dan ko ajin hadda ne zaka ga wanda kullun yazo sai ya cinye wata aya sai ya dauki wancan Gafurur Rahim ya ce Azizun Hakim duk sai ya cakuɗa su haka dai malamin zai ta hakuri da shi Sayyid al-Hibz kenan kaga wannan baran da zai ci musabaka au tsari'an ko ya zama tana bujiro ta bujiro mishi ne saboda yana da hadda mai kyau sai wata wani sanadi na rayuwa ya bujiro mai siya da shi ta lalace to wannan shi ake ce ma fal muqtalitu shine wanda ya samu ikhtilati yana yana faruwa saboda ko dai taqaddumul umr shekaru sai mutun yawa in mutun ya yi shekaru ya wuce shekarun karfin kwakwalwarsa au zahabul basar ko idan ya makance makancewa tana kawo haka ko abin nan ina idamul kutub da ya'ul kutub littafan shi sun ɓace an mai gobara ko an mai sata ko ruwa ya jika su irin wannan ko an mai sata ko an kwace duk yana faruwa da wasu malamai shikenan sai abu ya rikice musu ko wata musiba wata ke sadima wata babban musiba da ya kasa containing ɗinta kamar mutuwan wani abin son shi matarsa ko ɗansa ko wata asara a kasuwa tana iya sa mutum ya zama wata sadima ta same shi to daga sai kwallo shi ta daina ɗaukan caji yadda ya kamata to duk wannan sa daga cikin asbab na ikhtilati malamai sun yi rubutu da yawa akai akwai al-imamu Salahuddin al-Ala'i mai littafin kitabul mukhtalitin akwai nihayatul iktibat bi marrumiya min ar-ruwati bil ikhtilat shine na sibt ibn al-ajami dalibin ibn hajar din ya rasu 841 ya riga ibn hajar din kuma rasuwa amma dalibin sa ne irin karin din nan kuma dalibi akwai littafin al-kawakibun nayyarat fi ma'rifati man ikhtalata min thiqat na ibn al-kayyal duka zaga mujalladai ne haka yan takaitattu akwai kuma wasu waɗanda ba wannan ba kamar khatibu yana da littafi shi ma akan haka daga cikin mashahuran malamai da suka samu ikhtilati akwai ata ibnu sa'id ya yi wajen shekaru hudu biyar cikin bin nan wa man amiru na kisfil khalqi baya gane abubuwa sosai to ana ana tantance malaman su da daliban su suka katu a gun su kafin ikhtilati su a karbi riwayar su wanda kun bayan ikhtilati ne ba za a karba ba wanda aka tantancewa shi ba za a karba ba akwai abdullahi bin lahiyata alqadi ibn lahiya shi ma ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa akwai babban malami abdurrazak ibn hammam abdurrazak sanani mai musallafa abdurrazak akwai wasu su wanda sun samu ikhtilati amma ikhtilatin dan kaɗan ne ko kuma gab da rasuwarsu ne ko kuma da suka samu ikhtilati ba su sake ba da riwaya ba kamar ali ibn al-madini ya samu irin wannan amma bai sake ba da riwaya ba wani kuma rashin lafiyan shi na rasuwa sai zama ya daɗe bai da lafiya yana cikin yanayin da baya gano komai amma ko bai bada riwaya ba kaga wannan babu wani matsala ta bangaren riwaya to Allah ya gafarta musu gaba daya wa matatu bi as-sayyi'u al-hifdhi bi mu'tabarin wa kadhal masturu wal mursalu wal mudallasu sara hadithuhum hasanan la li zatihi bal bil majmu'i kun tana na ce muku ya kala daya ko akwai as-sayyi'u li zati as-sayyi'u li ghairi alhassanu da za ta yi sai kuma alhassanu da gairihi to shine wannan mai riwaya wanda yake haddashi ce mai muni ko wanda yake masturi shine wancan mai ɗalibai biyu da ba a wasaka ba ko ko wanda ya rawaito hadisi mursal tabi'i ya tsallaka ya ce annabi ya ce ko mudallas shine wanda ya rawaito abin da bai ji ba daga malaminsa su waɗannan kaga rauninsu a cikin ɗabi'ar riwaya ne ba rauni ne game da su kansu ba banda bid'a banda Uh, tuhuma banda kadhib banda fisik kaga wannan sune rauni game da su shaksiyarsu to wannan layan jabir layan jabir bi halin sai dai a samu wani abu can daban to amma rauni game da uh, sanar riwaya irin wannan sayyul hibzi almasturu almursalu almudallasu ce ce duk sanda aka samu wani an mishi mutaba mun tuna mutaba shine wani ya rako shi a makarantarsu ko kuma a samu ma shahidi daga wata makaranta to sai a hada sai a ce ya zama Hassan sai ce lali zati ba Hassan mai zaman kansa ba bil majmu'i Hassanun ne ta hanyar tattara hanyoyin malami yana iya ya bi sawun waɗannan riwayoyi sai ya gane to wannan hadisin Hassanun ne amma ba Hassanun mai zaman kanshi ba irin wannan ne za ga Sheikhul Albani yana a cikin sahiha da cikin targhib wa tarhib da cikin sahih Abi Dawuda yana yuqawwil haditha bi turqi shi kan shi ibn hajar yana yin wannan a cikin littafan shi a cikin fatul bari a cikin natayijul afkar a cikin dil littafan sa da haka ne malamai yan baya suka karfafa hadisai da yawa waɗanda malam farko ba su inganta su ba yanzu kama hadisin shafan addu'a da haka ibn hajar ya inganta shi wani kuma sai ya zo sai shi kuma ya ga in ya gama haɗawan sai shi kuma ijtihadin shi take akan cewa shi yana ganin har yanzu dai hadisin bai inganta ba da haka zaga wannan suna babin ijtihadin malamai ne irin shi zaka an ce wani ya inganta wani kuma ya raunata to sai jahili sai su dinga cewa to an ma rasa mene za a bi to ai kai jahili ba abin da zaka wannan ba sabka ka bace ai kai dai bautawa Allah kawai ka tsira ko mun gane ka bautawa Allah kawai kai sallah kai salati kai istighfari ka ciyar da mutanen gidanka sai ka tsira amma wannan sabga ce ta malamai ka basu sai kayan su in kuma kana son sai kai sai ka je ka shiga ka je ka shiga ta kofar da suka shiga amma ka ce wai kai kana so ka dinga magana irin tasu kusan babu zamanin da mutane suka raina darajar ilimi kamar wannan zamanin abinda mutum bai taba karantawa bai taba koya ba bai taba ba da wata uku a rayuwarsa a wannan harkar ba kuma yace zai magana akai kuma ce za a saurare shi shi za a zauna lafiya a duniya ba dole musibu su yawa ba Allah ya tsare mu to da haka ne ake gane wasu hadisai aka ji an ce mutum ɗaya ma shi da kanshi wata ne ya inganta wata ne kuma sai ce kai na dawo daga inganta wannan shi da kansa wata ne kuma itin yana rawanta wata sai ce kuma na gamu da wani shahidi kuma sai na ga ya ƙara ma riwayar ƙarfi a shekul albani yana yin wannan sosai kafin shi mutane irin su ahmad shakir sun yi irin waɗannan abubuwa kafin shi su suyuti su sahawi su ibn hajarin su annawawi su al-iraqi su ibn daqiq al-idi su al-imam ibn taymiya su ibn qayyim duk waɗannan sana'a su ce kuma sun iya sun goge Allah ya ba su falala da baiwa a ciki Allah ya saka musu alkhairi sun yi wannan al'umma hidima ba ɗan kaɗan ba sun mal isnadu in ma an yanta hiyar ilan nabi sallallahu alaihi sallama tasrihan au hukuman sannan shi isnadi ɗin nan yana iya tikewa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama ƙarara wato tasrihan ƙarara a ce annabi sallallahu alaihi sallama ne ya ce ko annabi ne ya aikata ko annabi sallallahu alaihi sallama ne ya ga ana aikatawa ya bari au hukuman ko kuma hukuncin ya zama lazimin magana tana nuna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar sahabi ya faɗa abinda bai yiwa a faɗa sai in annabi ne ya faɗa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya zama magana sace au fi'li ko aikin sa au taqririhi ko ya ga ana yi ya tabbatar au ila sahabi ko kuma ya tike zuwa ga sahabi wato magana sahabi ko aikin sa shi a wajen sahabi banda taqriri annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai yake da damar takariri amma sahabbai faman dunahum dan an yi abu a gaban wani bai hana ba bai nufin ya yadda a ilmance kadhalika wa huwa mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabi shine wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi kuma yayi imani da shi wa mata alal islam kuma ya mutu a musulmi walau takallalat riddatun alal asah ko da ko ya taba yin ridda sannan ya dawo musulunci kamar Abdullahi ibn Abi Sabr ko wancan dan uwan sayyidina Uh, Uthman din nan da Sayyidina Usman ya ya cece shi ranar fatu Makka me sunan shi ne Abdullahi ibn ha wanda yayi gwamna anan anan Masar ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da, da, da an kashe min shi Abdullahi ibn Abi Sarh Abdullahi ibn yawa ibn Abi Sarh jazakallahu khairan to kaga ya taba yin ridda ya taba musulunci yayi ridda ya dawo Makka yayi katubara ha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gan shi da wani da wani da wani an gansa a kashe munsu har da sunan shi a ciki da Allah ya yi da rabon shi a musulunci sai ba a gan shi ba har sai dan uwansa sayyidina Usman sai ya fara ganin shi sayyidina Usman kuma yana da mutunci a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tawo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah na zo da dan uwana kai hakuri ya tuba zai mu sake musulunta ka yafe mai to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda yana son kowa ya tsira kuma yana jin nauyin sayyidina Usman shikenan ya yafe mai ce to ya sake musulunta din shine annabi daga yake cewa ya aka rasa wanda zai kashe mun shi suka ce to ai mun so ka bada ishara ne ce a annabi baya yin abun nan bai yin ha'inci ko to kaga wannan shi misali ne akan wanda ya yarda ya dawo musulunci ya mutu musulmi dan mutum ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana musulmi ba bai zama sahabi ba irin kafiran Makka su Abu Jahal su Abu Lahabi da su Utba waɗannan gingiman gingiman kafiran duk ba su cikin lissafin sahabbai saboda ba su haɗa shi suna musulmai ba kuma sun mutu ba su musulunta ba to haka kuma wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musulunta ba sai bayar rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai su ɗaya wannan su masa cikin tabi'ai ne fil asah wajen tasnifi amma wajen riwaya ana yin san riwaya su tunda sun yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka musulunta a gun wasu sahabbai a wasu garuruwa ba su zo Madina ba har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi wafati au ila tabi'i ko kuma ya tike zuwa ga tabi'i wa huwa mallaki as-sahabiyya kadhalika wanda ya gamu da sahabi ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu a musulunci fal awwalu idan isnadi ya tike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al marfu'u shake ce marfu'i al hadith al marfu' wa thani na biyu wato wanda ya tike zuwa kan sahabi al mawqufu shake ce mawqufi wa thalith na uku al maqtu'u wato wanda yake tabi atba'u tabi'ina faman dunahum wal musnadu in ka ji an ce hadisi musnadi marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhu littisal shine hadisin da sahabi ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da isnadin wanda zahirin shi muttasili ne babu gibi a cikin sa shine abin da al-Imam Ahmad yayi mai suna Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wato hadisan kowane sahabi a keɓance wanda sahabai ne suke cewa annabi ya ce fayin kalla adadu fayin ma an yanta he ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila imamin dhi sifatin aliyatin ka shu'ba yace idan kuma wato hadisin isnadin bai tike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai yana iya tikewa zuwa ga wato wani mutum wani malami cikin shahararrun malamai kamar shu'ba fal awwalu na farko wato a samu isnadi wanda yake da mazaje kaɗan shi yake nufi ƙalla adadu ana sa ran a gan mutane tsakanin mai rubutun da manzo Allah sallallahu mutum hudu ko biyar kamar yadda yake a cikin mafi littafan da ake magana akan su dinnan galibi mutum hudu ne zuwa biyar tsakanin Bukhari tsakanin Abu Dawuda tsakanin Ibn Majah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a samu uku sulafiya kenan kamar yadda aka samu da yawa a cikin musul imam ahmad ibn hanbal kusan sulsul kitab akwai sulasi to wannan shi ake cewa ya samu al'ulu isnadi ya ɗaukaka to malamai suna san shi yayi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai wasani ko kuma ya zama tsakanin kai mai littafin da wani babban malami akwai wannan karancin masu riwaya shi ake cewa al-nisbi wato al-uluwun nisbi wancan al-ulul mutlaq wa fihi almuwafaqatu a cikin al'ulu akwai abin da ake cewa almuwafaqa wa hiya alwusulu ila shaykh ahad almusannifin min ghairi tariqihi shine zama kana da isnadin da zaka kai kan wani malami cikin malaman bukhari ko wani malami cikin malaman abu dawuda ko ibnu majah ko muslim amma kuma ba tare da kai riwaya ta hanyar malamin ba ka bi ta wani fage kun hadu da malamin akan akan malamin sa wa fihi albadlu ko kuma da ake cewa albadl a cikin al'ulu wa huwa alwusulu ila shekhi shekhihi kadhalika ka kai kan malamin da ke sama da malaminsa ba tare da ka ba hanyarsa ba wa fihi almusawa ko kuma almusawa wa hiya alistiwa'u adad isnadi min rawi ila akhiri ma isnadi ahad almusannifina ka samu wani isnadi wanda ya zama tsakanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman adadin tsakanin misali bai haƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai haƙi na riwaya a samu tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane takwas ko tara kai ma sai ka zo yanzu a wannan zamanin ko zamanin sibun hajarin sai ka samu irin wannan adadin to sai a dinga celebrating cewa yanzu kamar kayi zamani da bai haƙi ne ka samu adadi irin nashi wa fihi musafahatu wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidi zalika al-musannif shine ku zama kun yi daya adadin adadi daya da kai da ɗalibin wannan musannif din kamar bai haƙi ɗalibin dara kutni ko kuma ɗalibin afwan ɗalibin al-hakim to sai zama kun yi daya da bai haƙi ɗalibin hakim adadin abin nan ɗinku ɗaya yawan yawan riwaya yawan mutane ke tsakanin isnadi yayi adadi ɗaya to sai a ce sunan shi al-musafa wa yuqabilu al-uluwa bi aqsamihi nuzul da duk waɗannan kashe-kashen akwai kuma an-nuzul shine isnadi mai yawan mutane bil muqabil ila mai karamin mai karancin fa in tasharaka rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luqi fahuwa al'aƙaranu idan wani mai riwaya suka yi tarayya da wani tsaransa a wajen shekaru da gamuwa da malamai su shaki cima al'aƙaran sa'o'i met wato suna yana riwaya a gun sa'ansa shi ne kamar yadda kun da kitabul al'aƙaran wanda ya riwaya daga gun sa'an shi kun yi riwaya tare da wane a gun malamin shi kuma wannan wanan shi ma sai kuma ya baka wata riwaya wani abin da baka samu ba ko wani abin da shi ya iya da sauransu wa in rawa kullun minhuma anil akhari idan na ruwaita daga gare ka karwaita daga gare ni kuma dukan malamin mu daya to ya zama al mudabbaj al mudabbaj kenan wato al aqran kowa ya koya ma dayan abinda wani ya iya wannan ya da fa'ida sosai wajen wajen ilimi da cire girman kai da cire hasada da da morar juna ya shahara a makarantun baya irin makarantun ibnu taymiya ya malaman makarantar suna yi ɗaliban makarantar suna yi junan su irin haka da haka zaka ji kowannen sun yana tarihin ɗayan sai ka ji ya ce malami na zahabi ka ji ya ce ibnu kasirin ka ji ya ce zahabi malami na haka nan ibnu qayyim ka ji ya ce wani kaza malami na ibnu mufli ka ji ya ce zahabi malami na duk saboda sun koya wa junan su kowa Allah ya bashi kwarewa a wani fanni sai suka koya wa junansu waɗannan fannonin da haka sai kaga ba za ka taba ji a tarihin waɗannan akaran ɗin ana labarin hasada tsakanin junansu ba sai dai fatan alkhairi da addu'a ko da yaushe an ce da mizzi da ibnu taymiya da ainihin wato mughultai da da da cikon na hudun su tare suke yawo kullum ko ina haka ake ganin su da zahabi su hudun nan ko ina haka ake ganin su an san su tare shine ma wani wanda yake jin haushi yake ba da labari yake zahabi wanda suka bata shi kenan waɗannan su suka bata shi sibin timiya inji inji inji su biki to can can dai yake ta bakin cikin shi Allah ya yafe musu gaba daya wa in rawa an man dunahu idan mutum ya yi riwaya daga na ƙasa da shi a shekaru ko a ɗabaƙa fal akabiru anil asagir shine riwayan manya daga yara kamar irin riwayan Musa daga daga Khidir ko ko riwayan Abu Hurairah daga Kabul Akhbar Kabul Akhbar ko riwayan Zuhuri daga Malik ko riwayan Malik daga Amr dan Din Abdullah dan Dinar misali to wannan shi ma yana cire mutum duk wani abin nan hududun nafs kamar yadda ranar malamin malam Bashir yake bada labari irin wannan arwaito daga Bukhari arwaito daga waninsa cewa mutum bai zama malami ya sai riwaya daga na sama da shi sai ya riwaya daga ya koyi karatu daga tsaransa sai ya koyi karatu daga na ƙasa da shi to irin shi an samu tun zamanin magabata din suna karatu a gun na ƙasa da su Aisha ta yi karatu a gun wani wanda bai kai ta ba a cikin sahabbai ko Abu Hurairah a gun wani tabi'i ko makamantansu kuma wa minhu al-aba'u anil abna ko kuma iyaye daga ƴaƴa al-Abbas ibn al-Muttalib amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riwaya daga ɗansa al-Fadl hadisin jam'u salatin bi muzdalifa haka ya ruwaito shi daga daga ɗansa al-khatibu na da littafi musamman akan wannan riwayatul abai anil abna wa fi aksihi kasara aka sun sa shine riwayatul abna'i anil aba kasara shi zaka ji wani wani an abihi an jaddihi ko amr ibn sha'ibin an abihi an jaddihi waye sunan ɗayan ma banda amr ibn sha'ib akwai wani mashahurin tarjama Ya salam. Eh? Iyas ibn Muawiyah ibn Qurra an abihi an jaddihi. So ire-iren su. Kaga wannan riwayatul abai anil abna'i, so riwayatul abna'i anil abai anil ajdad suna nan da yawa. Wa in ishtaraka ithnani an shaykhin wa taqaddama mautu ahadihima idan mutane guda biyu suka yi riwaya daga wani malami amma sai ɗayansu ya mutu da wuri ɗayan kuma ya yi jinkiri a rasuwa to sai ake ce mashi asabiq wallahiq shi ma wannan khatibu na da littafi akan shi asabiq wallahiq malami ne zai daɗe a rayuwa yana karantarwa sai ya karantar da wani a farkon marhalar shi ta ta'lim sai kuma ya karantar da wani a ƙarshen marhalar sa sai zama dukkan su ɗaliban shi ne amma akwai tazara sosai a rayuwarsu kwatankwacin yanzu a nan garin ba akwai university of ghana ba akwai wanda ya graduating watakila shekara talatin da suka wuce akwai wanda kuma undergraduate ne yanzu kuma duka sun yi fasin through the same professor kaga sun zama a sabiq wallahi dukan su za su ce malamin su ne to amfanin wannan shine dan kar a yi tunanin in katsa'i a ji mutanen da suke karatu tun shekara talatin suna cewa daga wani wani kuma dan karamin shi ma ya ce daga the same wani sai a bincika ce a malamin ya dade ne yana karantarwa shi sa zai samu ɗalibai a ɗabaƙata mabambanta wa in rawa an ifnaini muttafiqil ismi walam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahdihima yatabayyan al muhammadu kenan yace idan kuma ya riwaya daga daga mutane guda biyu masu suna iri iri daya to ana iya gane daga wane ne yake riwayar da keɓantuwarsa da shi kamar imam bukhari yana da malamai mabambanta masu suna muhammad akwai muhammad ibn yusuf a tunisi akwai muhammad ibn maslama talqanabi akwai muhammad wannan ibn muhammad ibn salam ko muhammad ibn musanna abu usama akwai to kaga in yace muhammad kawai to a a gane wa yake nufi sai an bibi take-takensa haka limamu abu dawud yana da malamai Ahmad ibn Salih al-Misri, Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Wane, to da wa za a gane. Haka haka a, a, a, ibn wannan ibn Abi Asim da malamai Abubakar Abubakar Abubakar to da waye fi iktisasi abubakar ibn abi shaiba abubakar ibn wane to sai an tantance a gane da wa yake nufi ana tantance wani shi ake ce mashi al-muhammad kawai sai ya ce wane bai ce ibn fulan ba to shine al-muhammad duk malamai sun bi wannan irin kulafaci sai sun gano shi wa in jahada shehu marwiyahu jazman idan ko malami ya bada riwaya wata rana kuma sai ce ni ban karantar da wannan karatun da aka zo ya karanta da wani ɗalibi sai wani ya tambaye shi kai ka ce ma wani kaza sai ce ƙarya yake ma ni ban karanta mai ba rudda a jikin shi kenan sai a mai da shi a wai ihtimalan ko ya ce to anya na dai manta Ƙubila, to wannan za a karba tunda wancan al-musbitu muqaddamun ala nafi wancan ya tabbata shi kuma yanzu wannan yana shakka ne ma wa fihi anan ne suka rubuta littafin da ake kira da sunan littafin man haddasa wa nasiya akwai misali da ake yawan bugawa a nan wajen shine hadisin suhail ibn abi saleh suhail ibn abi saleh daga babansa abu salih ne samman daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kissan ash-shahid wal mai ake cewa ne ma wal yamin albayyata al-muddayi wal mira alaman ankara ko kuma a kawo shida a kawo kaza da sauransu dinnan to abun nan addarawardi da ya zo ya rubuci hadisin nan daga rabi'a ibn abi abdurrahman daga suhail ibn abi salih daga baban shi abu salih ne samman daga abu huraira ya gaya ma suhail ibn abi salih sai ya ce anya da ya ce falakici suhailan fa haddastu bil hadis ya ce anya ni ni ni ni ni rabi'a ya ce daga gare ce kwarai ko ce to wallahi na manta to daga nan zai bada hadisin sai ya ce haddathani a wannan rabi'a ko anni daga gare ni anni haddastuhu an abi ya ce na ce daga babana haka yake ba da hadisin kaga shi ma ya karba kenan ya karba duk da ya manta to wannan shine suke ce man haddasa wa nasiya wa in ittafaqa ruwatu fi siyagil ada'i aw ghayriha min al halati fa huwa al musalsal idan masu riwaya suka yi ittifaki akan wani yanayin riwaya wani salon magana ko dukkaninsu kowa ya yi murmushi ko kowa ya yi addu'a to sai a ce ya zama musalsal akwai hadisi na malamai suke rawaitowa a karan farko a majalis ɗinsu shine hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama yana cikin tirmizi ko to malamai da yawa suna amfani da shi akan cewa shine hadisin farko da aka koya musu a makaranta sai su dinga kawo shi da haka da hadisin abun nan hadisin mu'adh can inni uhibbuka kowa in ya kantar da shi sai ce ni ma inni uhibbuka ya fulan annabi ya ce mu'adh inni uhibbuka ya mu'adh to su ma kowa malami sai ga wa dalibin shaka wasiyul ada'i sami'tu wa haddathani summa akhbarani in an zo ba da karatu za a ce sami'tu naji daga wani haddathani wani ya karanta muni au akhbarani wani ya bani labari au qara'atu alaihi na ja mushi baki au ƙuri'a alaihi wa ana asma'u an ja baki na saurara au amba'ani au nawalani au shafahani amba'ani da nawalani ya miƙa mini au shafahani ko kuma ya faɗa mini baki da baki idan zamu ji cewa shafahani sai tana mata ma'ana zamu ji zai faɗa thumma kataba ilayya ko ya rubuta mini a rubuce ya aiko mini au an thumma an sai kuma an wa nahwiha wa nahwiha da makamantansa fal awwala ne na biyu na farkon can samitu da haddasani liman sami'a wahadahu min lafzi sheikh wanda ya ji daga shi sai malami malamin da ya karanta to sai ce samitu ko ko ko haddasani idan shi fa in jama'a fa ma'a ghairi idan ya ce haddasana shine jama'a ko sami'ina to fa ma'a ghairi ya zama shi ba shi kadai bane kenan wa awwaluha sami'tu kenan asrahuha wa arfa'uha fil imla'i ita ta fito da komai karara kuma ya tafi ɗaukaka wajen al'imla wajen shifta idan mutum zai shifta wa ɗalibai sai ce sami itu shekhana fulanan ƙala kaza kaza kaza kaza kaza ya tafi in kuma ya ce haddasa ne ɗin ko haddasa na madi ɗaya ne kamar yadda imam bukhari ya kawo a cikin sai ɗinsa kitabul ilm ya ce wa thalisu na ukun su ne akhbarani kenan da qara'atu alaihi ya ce wa rabiu liman qara'a bi nafsi idan kai ka ja baki sai ka ce akhbarani ko qara'atu alayhi fa in jama'a in yace akhbarana fa huwa kal khamisi to ɗaya yake da ƙuri'a alaihi wa ana asma'u yace akhbarana ko fa huwa kal khamisi shine ƙuri'a alaihi wa ana asma'u wal imba'u da amba'ana dinnan bi ma'anar ikhbar ɗaya take da ma'ana akhbarani wato a jawa malam baki ya fassara muku illa fi urfil mutaakhirina amma malaman baya baya in suka ce a amba'ana tunda baya baya yana nufin daga kan zamanin da aka wuce shekara ta 300 yana zamanin tun daga kan su imamun nasa'i har ƙasa duk yan shekaru wanda suka rayu har zuwa al-mi'at al-thalith bidayatil mi'at al-rabi'a nihayatil mi'at al-thalith bidayatil mi'at al-rabi'a daga shekara ta 300 cib zuwa ƙasa sune mutaakhirun to ta haka su dara kutini su ibnu hibbana su nasa'i su baihaqi su khatibu da su ibn al-jawzi waɗannan ƴan wannan zamanin yace to su idan suka ce amba'ana to suna nufin fa huwa kal ijazati fa huwa lil ijazati ka an kaman yanda ake amfani da an ne a wajen ijaza haka suke amfani da akhbarana a gun ijaza to an anatul mu'asiri mahmulatun ala sama illa min al mudallisi idan wanda suka yi zamani ɗaya da malami ya ce an to za a ɗauke ta a matsayin ya ji daga gare shi kamar ka ce a nan malam ya tafi akan ra'ayin imamu muslim kenan cewa an ana ta wanda baya ta lisanci ana ɗaukan ta akan asama ba sai an sa sharaɗin alliƙa subutun liƙa ba wakila wasu sun ce yushtaratu subutu liqa'ihima walau marra wato ana sharɗanta wato su haɗu ɗin a tabbatar sun haɗu ko da su ɗaya ne sai ce huwal muktaru amma fa shi na zaba bayan da kuma kamar wancan ya zaba sai tana cewa shi kamar lauyan bukhari ne cewa huwal muktaru wannan na so wannan shine na su bukhari da su ali ibn al-madini tamba ba za su taba karban an ba sai suna da shaida akan cewa wannan mutumin ya taba haduwa da wannan da ya ce an daga gare shi ko da su ɗaya suna da wannan shaida kuma baya tadlisanci shi ko muslim ya ce a in dai sun yi zamani ɗaya kuma ya zama cewa halin rayuwarsu ya hukunta za su iya haduwa babu wata matsala a haduwarsu to a karba har sai in ya bayyana aka san haka wannan shine abin da muslim ya tafi gare shi kuma ya masa intisari da karfin hujjarsa da karfin harshensa wa atlaqul mushafahata fil ijazati al mutalaffadh biha in suka ce mushafaha ita suke nufi da ijaza ijaza shine wato mutum ya halasta maka kai riwayar ya baka damar riwayar hadisansa to idan ya furta ya ce ajastuka to sai su ce mushafaha wato ya ba da shafa haka bil ijaza ya furta ta wal mukatabatu fil ijazati al maktub biha in kuma suka ce mukataba shine ijaza amma wanda aka hada da rubuta a rubuce kamar yadda yanzu a zamanance ake bayarwa ijaza rubutacciya to mukataba ce washtaratu fi sihati al munawalati iktiranaha bil idhni bir riwayati sannan suka sharɗanta wajen munawala a baka hadisan a cikin takarda ko a cikin juz'in to sai in ya ce na baka ka ruwaita in bai faɗa ba to wataƙila ajiya ya baka kawai ana san malamin da suke bada munawala irin wannan kamar sha'ibu ibn abi hamza ya ba ɗansa da ƙarshen rayuwarsa da ya ga zai mutu bai karanta da hadisan ba sai ya ɗauka ya ba ɗan da haka ake riwaya hadisansa mafi yawa wa kaza sharatu al-idna fil wijadati wal wasiyati bil kitabi wal i'lami haka nan kuma sun shaddata cewa oke iktiranu bil idni bi riwayati wa hiya arfa'u anwa'i ijaza al munawala aba mutum kuma a mai ijaza ta fi girma ta fi daukaka kan sauran wa sharatu wa kadha sharatu al idna fil wujada haka nan al wujada shine mutum ya tsinci wasu littattafai kamar yanzu a labirari ko a wani darul athar ko a wani khazina da ake aje makhtutat sai ka ci karo da wani nafis min nafa'isul kutub to shine wujada kenan to daga nan za ka fara riwayarsa kawai ka ce ka riwaito daga wani ko kuwa to sai in akwai izini wasu malaman zai rubuta a jiki cewa na yi izini ga duk wanda hannun shi kai kan wannan littafin ya ruwaita daga gare ni ne wani dan wani dan wani na sa hannu a lokaci kaza to shine wujada kenan wal wasiya ko kuma wasiya game da aka sani wato wani ya rubuta wa wani ya ce a kai wa malam wani rayuwata ta zo karshe amma ga nan ya ci gaba da kantar da hadisan nan ko ɗan shi ko halifansa da za a naɗa a masallacinsa ko na abu makamanci haka wal ilam haka nan al ilam sanarwa ya sanar da cewa ina sanar da ɗalibai na ko masu matakin ilimi iri kaza ko malaman gari kaza cewa su riwayan da ta tafai na wa illa in ba a yi haka ba fala ibrata bi zalika to duk wujada da wasiya da ilam babu babu ba a kallon sa a matsayin mutasili kal ijazati amma kaman gama garin ijaza irin da mutum zai sanar irin yadda da ƙarshe ake bada dariƙar tijariya na ce duk wanda ya ji ma kawai an bashi to wannan shine ake cewa ijaza al'amma lil walil majhuli ko a ce duk wanda za a haifa a kuma sanar da shekara hamsin ga majhuli ne ma san da wanda za a haifa wal ma'dumi da wanda ma baya duniya alal asahi fi jami'i zalika haka shine shine mafi mafi raunin riwaya kina wannan shi ɗan dariƙa suka rike saboda kawai su tara mutane sumar ruwatu in ittafaqat asma'uhum sannan masu riwaya idan sunayen su ya iri daya wa asma'u aba'ihim da sunayen ubanninsu fasa'idan ko sama da haka wa ikhtalafat ashkhasuhum amma kuma ba mutum ɗaya bane fa huwa al-muttafiq wal muftariq sunayen iri ɗaya amma shakhs din ba ɗaya bane wa in wa in ittafaqat asma'u ittafaqat asmau khattan idan rubutun ne kawai iri ɗaya wa ikhtalafat nutqan amma wajen furtawa ya bambanta fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif a ce wannan aqil wannan uqail wancan kuma a ce ga sunan shi na Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbi guda biyu ne cikin sahabbai Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbi wani ne A wani kuma B amma sunan iri daya to shine al-muttafiq wal muftariq wa in tafaqat al-asma' wa ikhtalafat al-aba idan kuma suna yayi daya amma uba daban-daban aw bil aksi ko suna daban sunan uba daya fa huwa al-mutashabih sunan shi kenan wa kaza in waqa'a dhalika al-ittifaq fil ismi wasmi al-abi haka ne idan ya zama sunan ya zo a cikin suna da sunan baba wal ikhtilafu fi nisba amma dangantaka daban wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'un ana samun nau'i daban-daban na ilimi a wannan minha ma yahsulu al-ittifaq wal ishtibahu aw al-ishtibahu illa fi harfin aw harfaini aw bit taqdim wa ta'khir aw nahwi dhalika khatimatun nas'alullahu husnaha wa min al-muhimmi malam ibn hajar yace na daga cikin abu mai muhimmanci a ilimin hadisi ma'rifatu tabaqatir ruwati wa mawalidihim sanin tabaka wato sa'annin mai riwaya wana da wana da wana sa'annin juna ne malaman su iri daya zamanin su daya wa mawalidihim da kuma yaushe aka haife su wa wafayatihim da yaushe suka rasu wa buldanihim da garuruwan su wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan da sanin mutanen kirki ne su ko wanda ake karɓa hadisin su ko mutane da aka jarraha ba a karɓa hadisin su ko kuma wanda ba a san su ba wannan yana da muhimmanci kwarai akalla ko da ta karibu tahdhib ne ka dinga sanin abin da ke cikin sa wa maratibul jarhi sai kuma yana daga cikin muhimmai kuma ka san matakan suka din menene gravity din su wa asba'uha mafi muni alwasfu bi af'ala kaji an ce akdhabun nasi ce yafi kowa ƙarya au dajjalun ko babban makaryaci au wadda'un kaga wannan sigatu af'ala ne au kadhabun shi sarkin makaryata ne wa ashaluha mafi sauki layyinun layyinun ake karanta shi ko sayyi'ul hifzi au fihi adna maqalin to wannan shine mafi saukin shine lowest abin nan na, na suka irin wannan sune hadisi na iya komawa hasanun bil majmu'at hasanun li ghairi irin waɗancan kuma su ne gaba ɗaya riga gama mutuwa maratibu ta'adili sannan kuma sai maratib na ta'adil fa arfa'uha ka san su suma alwasfu bi af'ala kamar yadda wancan alwasfu bi af'al nan ma ka awthaqun nasi thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini kama ce thiqatun thiqatun shine taukidi aw thiqatun hafizun ko thiqatun sabtun ko thiqatun ma'munun wa adnaha mafi karancinta ma ushira bil qurbi min ashalit tajrihi wanda yake kusa da wancan sune suke kan borderline wancan suna bangaren tajrihi wannan suna bangaren tausiki amma layi ya zo kusa da juna shine kamar a ce shehun cewa na fulanun shehun a goma malama hadisi in suka ce maka shehun to gab kake da ka fada cikin sayyul hibzi ko layyinun wa yuqbalu tazkiyatu min arifin bi asbabiha ba kowane malami ne yake da yancin ya ce fulanun fikatun ko fulanun ma'amunun ko sai wanda yake malami kuma ya san da me da me ake gane mutumin kirki mai hadda walau min wahidin ko da malami ɗaya ne aka samu ya ce wani mutumin kirki ne kuma mutumin kirki bane ana karba alal asa wal jarhu muqaddamun ala ta'dil ana gabatar da jarhi akan ta'dili in sadara mubayyanan idan mutum ɗaya wani malami ya ce mutumin kirki ne wani ya ce ba mutumin kirki ba ne to za a gabatar da magana wanda ya ce ba mai ƙarfi ɗin ba ne amma da sharaɗin ya faɗi meye rashin ƙarfin nashi ya faɗi meye matsalarsa idan sadara mubayyinan in ya zo ya bayani min arifin bi asbabihi daga wanda ya san abin da yake yi wa in fa in khala idan babu wannan tafsirin an ta'adilin ba a san ba wanda ya ce kuma game da shi qubilan mujmalan idan sai a karba a dunkule alal muktari wa ma'rifatu kunal musammina da gaskiya abin da yake muhimmi kuma a san alkunyar waɗanda aka ambata mutanen da ake su da sunayensu a san meye alkunyar su misali Umar ibn Khattab kullun sunan shi ake ji ka san meye alkunyar sa Abu Hafsin ko Usman meye alkunyar sa a ce Zunnurain kuma kamanci haka wa asma'ul mukannaina da kuma sun wanda kuma kullun ake faɗan su da alkunya a san meye sunayensu su abu huraira kenan misali su abu ayyub al-ansari ka san meye asalin sunansu wa man ismuhu kunyatuhu ka san wanda kuma sunansa shine alkunyarsa sunansa shine alkunyarsa wa man kathurat kunahu aw nu'utuhu kuma ka san wanda yake da alkunya fiye da daya ko siffa fiye da daya wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi ko wanda alkunyarsa irin sunan babansa misali a ce abu ishaka ibn ishaka misali au bil aksi ko kuma wanda man wafaqat kunyatuhu ismahu ko makamanci haka au kunyatuhu kunyata zaujati ko wanda da shi da matarsa suke da alkunya iri daya kamar abu ayuba da ummu ayuba abu abu dharrin da ummu dharrin misali wa man nusiba ila ghairi abihi kuma ka san waɗanda aka danganta su zuwa ga babansu ba akwai masu riwaya da aka dangata su zuwa ga wani kaman al-miqdad ibn al-aswad sahabi ne wa inna ma huwa miqdad ibn amrin kaman kaman isma'il ibn ulayya kaga ulayya din sunan mahaifiyarsa ne ba babansa bane kuma an ce ma baya so ana ce mishi haka amma yayi iya au ila ghairi ma yasbaqu ila al-fahmi ko kuma a danganta mutum zuwa ga abinda ba shi ake tunani ba akwai wani malami shaiban ibn abdurrahman Shaban Ibn Abdurrahman ana ce mishi annahawi annahawi da an ce nahawi me zaka tsammanta malami mai shagaltuwa da ilimin nahawu ko to shi malami sun ce ba haka bane kamar Ibn Hajar ya faɗa cikin takarib cewa shi dangantaka ne zuwa ga wata kabila mai suna nahwatu yace batanun min al-azdi to zaka ji irin haka an ce Khalidun al-Hazza mai wankin takalmi ko ba wankin takalmin yake ba Sulaimanu Taimi kuma ba ɗan ƙabilar banu taim ba ne makwabtaka ce ko wani abu ya kai shi to shine mansubun ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahmi wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi kama al-hasan ibn al-hasan ibn al-hasan jikan sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ko wa jaddi al-hasan ibn al-hasan ibn al-hasan aw ismu shaykhihi wa shaykhi shaykhihi fasaidan ko sunansa da sunan sunan malaminsa da sunan malamin malaminsa ya yi daidai ce an muhammad an muhammad ana samu umar ta faƙa mu shekhihi warrawi anu sunansa da sunan ɗalibinsa kamar arrabi ibnu anas yana riwaya daga anas marifatu al-asma'il mujarrada wal mufrada sannan kuma ka san sunaye waɗanda suke suna tilo akwai sunayen da duk inda aka kewaya a cikin duniya hadisi mutum ɗaya ne yake da shi ba san kowa da shi ba sai mutum ɗaya shine al-mufrada kamar wani sandar da irin su zimba aljuzami sunan wani sahabi ne da irin wancan malamin imamul bukhari din musaddad ibn musarbal ibn musarhal duk inda aka kewa sunan shi ne shi kadai wa kadhal kuna da kuniya wadda babu irinta wal alqab ko laqubba kasan laqubban malamai irin wanda aka danganta musu saboda sana'arsu ko wani matsala misali al'amash kaga matsala ne ciwon ido ne da shi ko wata sana'a ce wani wani alkhayyat ko wani wani albazzar wal ansab da dangantakar malaman hadisi masu riwaya duk a san dangantakar su wa taqaw ila alqaba'il akwai wanda ake danganta su zuwa ga kabila kaza an ce alqurash kabila ce wal autan ko a danganta su zuwa ga garuruwa a ce almakki annaisaburi annasa'i al-bukhari at-tirmidhi wannan duka zuwa ga garuruwa ne wa biladan da kuma ko kuma ƙasa kuma ce algani ƙasa ce ko alkhurasani al-ifriqi an-nigeria wannan ƙasa ce haka sabiya'an ko a danganta su zuwa ga wani wani yanki mai yawa ashami az-zamfari al-junub afriqi wannan wata kwanzagwarma ƙasa ce wasikakan ko lunguna da anguwanni an ce an ce daurawa wane wane koki wane wane hoturu dole anguwanni ne duka dangantaka ce au mujawaratan kuka ji an ce mutum almakki ne ba garin su bane yayi zaman makka ne malamai da ba su zauna a makka tsawon shekaru ko watanni suna ta ibada suna ta umara suna ta karatu suna ta abin nan wato sallah a harami to wannan mujawara kenan kaman wancan mai sunan shi Sufyan ibn Uyayna wa ila as-sana'i ko kuma zuwa ga sana'o'i wal hiraf shine kamar da muka misali da a ce az-zayyat a ce al-hammal a ce al-khayyat da makamantan su sana'o'in da malamai suke yi wa yaqau fi hal ittifaq wal ishtibah ana samun tarka-tarka mai yawa sunaye su iri daya nasabate iri daya wani lokaci abubuwan su rikirkice kal asma kamar da ake samu a sunaye sunayen ne suna da yawa nasaba tana da yawa da aka wannan karatu ne na mutane na tsatsu shi suke ce mishi abin nan ne min ulumil mazakir na gwarazan mazaje ne malaman hadisi gwarazan mazaje ne masu natsuwa da bin abubuwa sannu sannu mai gaggawa bai cin riba a cikin harkar hadisi zai yi kurakurai da yawa wa kad ya ka'u lil ansabi alqaban ana iya samun kuma wani wanda laƙabin shi ne na sabarsa kamar da muka ambata da Khalid ibn Makhlad al-Qatwani laƙabin sa ne wa ma'rifatu asbabi zalika sannan kuma a san meye dalilin da yasa ake kiran mutum da suna iri kaza da aka ce addara qutni me ma'anar dara qutni me yasa ake ce mishi dara qutni ka san haka da aka ce wane wane al-azdi me yasa ake ce mishi al-azdi wane wane al-misri me yasa ake ce mishi al-misri duk sai ka san waɗannan abubuwan kuma duk suna nan malamai sun rubuta su akwai kitabul ansab akwai tahdibul asma'i wal lughat akwai al ansab abin nahayatul arab fi ma'rifatul ansab na kalkashin dai suna nan duk wannan abin da ake faɗa duka babu guda ɗaya da wai sai da aka yi internet sannan aka kawo shi ko wanda ChatGPT ya kawo duka akwai su a cikin littattafai dama can akwai su inda kai baka san su ba kai baka san su ba ba ruwanka ka zauna lafiya wa ma'rifatul mawali min a'ala wa asfala birriki au bilhilfi sannan a san kuma wato suwaye bararrun bayi da iyayen gidansu kabilar suwa ne suna da bawa sunan shi wani wani a danga kashi zuwa kabila suwaye suka yanta shi kamar imamul bukhari ana ce mishi aljufi aljufi din nan banu jufa kakannin su ne suka musulunta a hannunsu su ne kaga su ne mawali na ƙasa kenan su kuma su ne na sama ce wani wani sai aka ji an ce min mawali bani umayya min mawali bani kaza kaza kaza birriki aw bil hilf ko kuma da tarayya ta rantsuwa ta taimakekeniya wa ma'rifatul ikhwati wal akhwat da sanin yan uwan juna masu riwaya amma suna da yan uwan juna wana da wana yan uwa ne baban su daya gidan su daya akwai su a cikin masu riwaya da yawa kamar yanzu ibnu abi sheba da dan uwan shi usman abubakar da usman yan uwan juna ne kamar ƴaƴan imam ahmad abdullahi da salih kaga yan uwan juna ne al ikhwani wa ma'rifatu adabi shaykh wa talibi da sanin ladibban malami da ladibban ɗalibi ladibban karatu ladibban zama a majalisi ladibban kaza kaza kaza wani wani zance ne mai faɗi mai zaman kanshi wajibi ne ka san su wa sinni tahammuli da kuma sanin a wace shekara ya kamata mutum ya fara koyon karatun hadisi wal ada'i sannan kuma yaushe ya kamata ya fara karantarwa duk sun tantance wannan yana iya koyon karatu duk sanda zai iya ganewa sinni tamiz yana iya karantarwa isan da malaman shi suka bashi ijaza suka ce ya kamata ya karanta ba a alkafira wasifati kitabatil hadithi da kuma ya ake rubuta hadisi a zamanin da ake rubutawa da takarda da tawada da akwai ka'idojin da suke wajen rubutawa da iktisarat na wasu kalmomi da sauransu wa ardihi da kuma yadda ake bujiro da shi a gaban malami wa sama'ihi da yadda ake sauraren ilimi wa isma'i da yadda ake jiyar da ake gabatar da shi in ka za ka karantar yadda ake karanta hadisi da ake karantar da shi war rihlati fihi da kuma hukunce hukuncen tafiya zuwa neman ilimi zuwa wasu garuruwa yaushe ake zuwa ta ina ake farawa in an je yaya ake yi har ka samu inda za ka yi karatu da sauransu wa tasnifihi alal masanid da kuma da ake rubuta littattafai a bisa salon musnad musnad aw al abwab ko salon babuka na fiqhu aw al ilal ko salon wato a kulla su akan hadisai masu illoli aw al atraf ko geffan hadisai da za a gane a a za a gane su wajen bincike wa ma'rifatu sababil hadith da sanin asbab na hadisai kamar yadda akwai asbabun nuzul akwai asbabu wurudul hadith wani abu ne ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta magana wa qad sunnifa fihi wa qad sannafa fihi ba'd shuyukh al-qadi abi ya'la ibn al-farra a wani daga cikin malaman abu ya'la ibn farra shi ibn farra idan ya bada labari cewa malamin sa ya rubuta a hukuma na abu hafsin al-ukbari shi ma ya rubuta akwai na limamu suyuti daga nan baya baya da shi kan shi ibn hajar ya da littafi akan asbabu rudul hadis wa sannafu fi galibi hadhihi al-anwa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa aka ce wa minal muhimmi wa minal muhimmi din nan a khatiman nan kusan kowane fanni akwai littafi a kansa khatibuna da su da yawa da yawa da sauran malamai wa hiya naqlun mahdun waɗannan ilmomin duka ilmomi ne da suke daga cikin ulumun naqal yadda aka jiyo su haka ake bada su babu ra'ayi a cikin su babu son zuciyarka zahiratu ta'rif kuma suna bayani ne dalla-dalla kuma ana ganewa mustagniyatun an tamfil ba a bukatan shishiginka ko ce a gani na ko a kwatance na falturaja laha mabsuqatuha yace a koma manyan littattafai a je a bincika to da ya gama wannan sai dalibin nan yace ka gaskiya malam wannan littafin naka ya zama zaurance sai a sake taimaka mana a sake taimaka mana shine sai ya mishi ya mishi sharhin nuzhatun nazar bi sharhi nukhbatul fikar jama'a kun ji wannan zaurace zaurancen mun ma dai haka muka yi shi a tattakaice saboda lokaci Allah ubangiji ya sa mana albarka a cikin abin da muka gane sauran kuma Allah ya bamu damar gane su daga baya Allah ya gafarta mana zunuban mu ya ji kan malaman mu da iyayen mu da sauran musulmi malaman da suka hada wannan karatu Allah ya saka musu alkhairi tun daga kan Dr. Fara da su malam ainihin wato Shehin Musu malam Sise ga ɗan uwa malam hubaira da babana malam buba da sheik ainihin wato abdulhamid mai ƙasashe da yawa shi ma yana cikin misali waɗannan ɗan ghana ne ɗan nijar ne ɗan najeriya ne ɗan burkina ne da sauransu da duk sauran wanda suka taimaka mana allah ya saka musu alkhairi da 'yan social media da kowa da kowa da abokin tafiya ta malam bashir da kowa ina kowa fata alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh